yan uwanmu da ba su lafiya cikin ɗaliban wannan majalisi da malam bashir mu'az da ɗan uwa fatul bari dukansu gaba ɗaya ba lafiya ana gida muna fatan allah ya ba su lafiya allah ya warkar da mu dukanmu ma marasa lafiyan cikinmu allah ya ba su lafiya duk wanda yake da larura a cikinmu yake da wani ciwo ko ya kwantar da shi ko bai kwantar da shi ba allah ya ba shi lafiya wannan ya ce assalamu alaikum me hukuncin wanda suke cike fili irin na sababbin unguwanni wanda ba sunayensu ba ne ko ba nasu ba ne sai suka gyara wurin ko su gyara wurin wannan haram ne sata ne yayi yanzu akwai wata sabuwar akwai wata sabuwar akwai wata sabuwar unguwar da ba ta kowa ba ai babu wani wuri da za a ce ba na kowa ba a yanzu dai kam eh ki ba a ce mutum ya shiga can cikin daji wajen mutanen nan masu dauke dauke in ka je ka sassake wani guri ka kama noma to wannan wannan ma sai kai fatawa a kai in lokal gamman ɗin gurin ta baka ko sarkin wurin ya baka to a yanzu dai mu a nan a islahin mu a nan najeriya filaye dai da wurare da dajika na gwamnati ne ko na sarakuna a wasu ɓangaren namu a kudu sarakuna ke mallaka da shugabannin ƙabilu su suke mallakan wurare a wasu wuraren kuma a ƙasar gwamnati ce take mallaka don haka duk wurin da mutum zai je ya sara ko ya ɗauka sai ya nemi izini daga gwamnati ko daga hukumar da take kula da wannan abu ko kaɗan ba su ɗan wani abu su baka izini tunda nasu ne a al'adance a gwamnatance to nasu ne sai ka je ka yi amfani da shi su mallaka maka wallahu alam wannan ya ce Allah ƙara ma lafiya da imani da wadata amin da budi amin Allah kuma ya ƙara imani da ilimi amin Allah ya ƙara tsare ka daga mahassada amin a tashi lafiya to Allah ya saka wannan addu'a yi Allah ya ba da lada kuma Allah ya karba addu'a wannan ya ce assalamu alaikum da Allah ina barar addu'a wa mahaifiyata ta rasu a sa ta a cikin addu'a Allah ya jikanta Allah ya jikanta Allah ya jikanta mu ma Allah ya jikan namu iyayen gaba daya duk hajiyoyin mu da suka rasu Allah ya jikansu da mazajen ma iyayen mu da suka rasu Allah ya jikansu malam me zan yi ne a musulunci na rika samun lada na biyayya ga iyaye na bayan duk sun rasu gaba daya abubuwa ku da yawa ta musu sadaka jariya sannan ka kula musu da abin da suka mutu suka bari 'ya'yansu da ƙannansu da 'yan uwansu ka rinka ziyartar abokanansu duk wani abin da mahaifinka yake na alkhairi ka ci gaba da yi in dai na alheri ne ka ci gaba da yi ka dora to za ka ga Allah ya baka lada na iyayenka kuma su ma za su samu lada ko ka gina musu masallaci ko makaranta ko ka sai musu taburmai a masallaci ko kai wani abu dai na taimako da Allah zai kai musu kai ka samu su ma sun samu mala idan aka yi ziyarar makabarta shin kan kabari ya kamata mutum ya tsaya ko kuma ina da aka rama kallawo an ce maka kan kabari za ka tsaya kai sai ka yadda ba a tsayawa akan kabari ba a taka kabari a gefe ake tsayawa a gefe za ka tsaya kai addu'a salamu alaikum ahlar diyari minan mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutane mu'minai musulmai mu ma muna nan tafi ko wata riwaya wadda ba wannan ba kuma ba kabarin ake roƙa ba alƙibla ake kalla a yi addu'a ko kuma a fuskanci makabartar kawai a yi musu addu'a a juya a tafi shi kenan ba a zuwa ana jan carbi a gindin kabari mutum ya rike sharbi ya je ta wani wuridi ba a yi to shi ma mutum kake yi wa addu'a kawai za ka yi masa ka juya ka tafi shi sa asali ziyarar kabari ma ba a dadewa wanda kabarin da ya fi na kowa ma daraja ban an je ba a dadewa na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan abin kawai salacin shi za ka yi mai ka wuce shi kenan amma mutum ya tafi wai ziyara kabari wai ran juma'a da safe tun bayan asubahi wai sai zai tafi juma'a zai zai zai zai karisa masallacin juma'a bid'a kake yi ba addini bane ba wanda ya ce ka je da wai sallaya da dogon carbi ka zauna a gaban kabarin babanka kana ta wuridi wallahi bid'a ne ka daina yi bai da kyau kuma ka kiyaye ku yi abin da sunna ta ce a yi ku zauna lafiya ku huta duk wanda ya zo da wani abu wanda ba shari'a ta ce a yi ba Allah ta zai ba shi lada ba sai dai azaba na'am akwai wanda suke zuwa suna soka karafuna suna sa sunan nikin mutane a jiki shi ma duk bai halatta ba duk mun karanta anan da kowa ya kama linayis duk bai halatta ba ba laifi mutum ya sa wata alama ta dutse haka ko dan itace haka ko a jaya wa kabari filasta a sa masa rila a kewaye shi wani ma da fenti duka bidiyoyi ne da kabarin dan uwanka da na kowa duk ɗaya ne duk wannan wurin kowa ma ya mutu ne Allah kaɗai ya san halin kowa a ciki so ka je ka binne shi yadda ake binne kowa ba laifi ka rinka ziyara kana kula da kabarin amma duk abubuwan da mutane suke yi daga ana ta gini akan kabari haram ɗauko bulan siminti wani ma har da duwatsu fa aka tabo da shi buhun duwatsu da buhun siminti fa ana binnewa ana ginawa da masu saka tayal ba abin da tayal zai masa ba abin da gini zai masa wallahi ita wannan duniyar da kake ganin ta duk wanda yake so kabarinsa ya kyau ya tsaya ya aiki tukuru tun yanzu la dalalil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati qabla al-maut baniha wa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu wani gida da mutum zai je ya zauna bayan ya mutu in banda gidan da kafin ya mutu ya gina shi kafin ka mutu ne zaka gina kabarin idan ka gina shi da alheri ka ji daɗi in ka gina da sharri ka shiga uku da haka ya kamata a kiyaye Allah gyanar da mu ya kamata a ware wata rana wai ya ware wata rana da yake da lokaci a cikinta don kai ziyara imana amma ba wai ranar ta zama duk sati ko duk wata ba Sheikh Albani Allah ya masa rahama a cikin bid'u aljana'iz ko bid'u ziyara cikin littafin akamul jana'iz ya kawo ce yana cikin bid'a mutum ya ware wata rana a sati ko a wata ko a shekara ya ce wannan ranar ba ta komi ba ne ta ziyarar kabari ce halarta ba kawai in lokaci ya zo ka samu jika kawai karka ƙayyade ba a ƙayyade wani lokaci ya ce allah ƙara mana lafiya da imani da arziki mai yawa ya kare mana kai a duk inda kake amin amin suma wannan ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi ina buƙatar shawararka ta hanyar da zan bi na samu nutsuwar zuciya wani lokacin wani lokacin nakan ji ƙeƙashewar zuciya kamar zan fita daga musulunci ai kamar zai fita daga musulunci yace yana buƙatar wato menene mafita to ga dan uwan mu fa gaskiya yayi nisa fa Allah ya yi masa ka yawaita karatun Qur'ani dan yana daga cikin abin da yake ba mutum nutsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub mafi falalan zikiri kuma karanta Qur'ani ka yawaita yin sadaka in kana da hali don ita ma tana tsarkakewa zuciya khudh min amwalihim sadaqatan tudayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum waɗannan abubuwan guda biyu idan ka riƙe to Allah zai baka nasara insha Allah tabaraka wa ta'ala da yin azumi na nafila da karatun ƙur'ani akai-akai Allah ya yi maka shi ne za ka samu kwanciyar hankali maganan kana ji kamar za ka fita daga musulunci don Allah ka yi haƙuri kar ka fita idan in ka fita fa akwai matsala yawwa in ka fita akwai matsala kuma ka sani in ka fita musulunci bai yi asara komai ba kai ne ka yi asara so ya kamata ka kiyaye duk wanda ka ga ya shiga irin wannan yanayi wato nisansa ya yi yawa nisan ya yi yawa Allah ya sawaƙi amma dai insha Allah wannan albishir na muka maka da zai zama a banza ba an Allah ya sawaƙi tambaya ta ƙarshe ce wai mai yin halaccin kasuwancin da zaka bada dubu goma a online su kuma za su baka dubu ɗari to dama akwai wannan abun ba ku gaya mana ba wannan halin da ake ciki ka ba dubu goma ba ga dubu ɗari ya ce wai za ka iya juya ta a online su kuma za su dinga ba ka riba to ai kace za su ba kace za ka ba da goma a baka ɗari idan kuma wai ka faɗi za su dinga cirewa a cikin dubu goma da ka saka har sai ta ƙare To, ni dai wannan kasuwancin ban gane shi ba a matakin farko, amma iya gabar da na gane ka saka goma a baka ɗarin nan wannan na fahimce ta sosai. Maganin za ka juya ta online ban gane wannan ba. Eh, abinda nake son ba wa ‘yan shawara, shi kasuwanci a fili yake. Muna da tsarin kasuwanci a shari'a shine muzaraba ko salam ko murabaha. ko musharaka duka wannan duk akwai su amma dai murabaha misali wannan mudaraba a fili haka ta fi fitowa fili da fahimta kai kana da kuɗi wancan kai a wancan b a yana da kuɗi b yana da experience ya iya kasuwa kai baka da ilimin juya kuɗi shi wancan akwai iya juya kuɗi amma bai da kuɗi to a musulunci aka ce a yi taimakekeniyar juna ka iya ɗaukan kuɗinka ka bawa wanda ya iya juya kuɗi ya juya maka kuɗinka amma da yarjejeniya me yarjejeniyar ku za ku zauna a teburin fahimta ya faɗa ka faɗa ga kuɗina naira miliyan ashirin kai dan kasuwa ne ni in na bar tasiri ta ta zama sai ta shekara ashirin ban iya komai da ita ba amma kai za ka iya murza miliyan ashirin ɗin nan a wata ɗaya ma ta kawo miliyan kaza to nawa za ka bani riba kai ma nawa zan baka sai ce to ni ina da ilimin juya kuɗi kuma zan juya su a kyauta ba zan juya maka kuɗinka idan an zo za mu yarjejeniya za ka ba ni rabin riba ko za ka ba ni ɗaya bisa ukun riba ko za ka ba ni biyu bisa ukun riba in ba ka gane ba idan an samu miliyan uku a wata shida ko a shekara ɗaya shi mai juya kuɗin sai ya ce miliyan biyu ta wace kai kana da miliyan ɗaya kai mai kuɗin in ka yadda a haka almuslimuna ala shurutin ba komai da zaman banzan kudin ai ba komai ka taimaki dan uwanka ya ci miliyan biyu kai ka ce dai kudin ka dai uwar kudi suna nan ba a cire wannan lissafi sai an cire uwar kudi ribar yanzu ake magana ka yadda eh sai mai kudi ya ce ban yadda ba awa ina da in ba da miliyan 20 a ci miliyan uku kai ka ci biyu ni in ci daya ni ban yadda ba sai dai ni in ci biyu ni mai kudi kai mai juya kudi ka ci daya sai mai juyawa sai ce e na yadda shi kenan ba komai sai a tafi duk ribar da aka samu a ƙarshen shekara bayan an cire kuɗin shago an cire kuɗin yaran shago an cire kuɗin kaza kuɗin haya kuɗin nefa kuɗin mai ribar da aka samu ta ka to sai a raba ta kashe uku mai kuɗi ya ɗau kashe biyu kai mai juya kuɗi ka ɗau kashe ɗaya wani mudaraba kenan a wataƙila rabi rabi za ku yi duk yadda kuka yi ittifaki yayi kai in mai kuɗin ma ya ce ka je kai ta juya kuɗin nan ni kar ka bani kokobo kawai duk lokacin da na buƙaci kuɗi na ka ban kuɗi na duk ya halatta akwai abokanai na kirki na ƙwarai da suke yi wa abokanansa haka wani kana da amana ga wata miliyan ɗari nan da ta zo ce ta zama a banki je kai ta kasuwarka kawai abin da nake bukata dirrar da na bukaci uwar kuɗi na zaka bani kayana amma ban da bukatar ko kobo akwai masu yi akwai wanda kuma zai ce a'a dole zaka dinga dan yarfa mu wani abu to in ya faɗa haka ba rashin imani ya ba a hakan ma ya taimaka to in akwai aminci da yarjejeniya da fahimtar juna kasuwanci duk da aka haɗu aka yi shi an fi samun albarka da riba a ciki to amma ba amincin sai kaɗan. To yanzu wannan dubu goman ka da ka ɗauka ka jefa ta wallahi a wani ƙa'idar ka tura ta. Na farko dai me ake sayarwa? Na biyu yanzu dan Allah mu yi wa kanmu adalci a irin wannan yanayi da ake cikin matsin kasuwa da rashin ciniki da ake ciki don Allah wannan wani kasuwanci ne mutum ya ba da naira dubu goma a ɗauki dubu ɗari a bashi. Sai dai ina cikin riba za a sata. Ba a ba da kuɗi ba ka tura kudinka online baka san me ake ba je suna cinikin giya su je ana sa kudinka a cikin caca a je a sa kudinka a cikin kaza kawai dan an ce za a baka kaza ba irin bala'in tallar riba da ba a yanzu yanzu har yan wayoyin mu nan idan muka zo zamu bude ko banki za ka yi transfer ko na ba sai ga wata mata ana cewa ka saka dubu goma za ka samu kaza ka saka kaza talle tallar riba ta masifa kuma ka je ka tura kudinka ga wanda baka san su ba wai online me online ina shagon su ina kamfanin su in kudin ka suka makale ina zaka same su ba kasuwanci a haka da haka ina ba da shawara shi wanda yake wannan kasuwancin ko wani makamancin sa ka zo ka same ni kamun bayani dalla dalla in fahimta sai in baka amsa amma dai ina baka shawara kar ka yadda ka ɗauki kuɗinka na halal ka je ka jefa su a cikin mu'amala ta haram kuma duk kuɗin banza sanannu ne yawwa duk kuɗi na banza da ka sani wallahi sanannu ne ai kuna nan kuna ta yi kuna cewa za ta fashe har yau ta ƙi ta fashe ina wannan abin da ake na danne danne ne an daina ne ko mene ko har yanzu ana yi wanda aka yi ta wahal da malamai ana ta fatawa har fada aka yi ta yi wannan ya bada fansa wannan ya raddi wannan wanda ake da hannun nan cap cap cap cap na ga wani tsoho ma ba rike wayar ma bai iya ba ju yana ta yi ya labari ne kan me ake ciki ana na ana ta dannawa ko to Allah ya kai mu in kun samu da yawa ka kwawo mana zakka abin da muka wadan daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa وبهذا القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته